zama kujera
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى mutanen wannan gari mai albarka garin maradi muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu iko muka zo a wannan gari dama na zo na wuce ne na ji garin magarya domin tsaurin wani aure kuma jiya muka shigo kusan sallan magariba kuma in an jima insha Allah ta'ala za mu wuce zuwa wato garin kwallo kenan muna cikin hutu kafin mu koma hanyari to bayan na shigo yau ko jiya malam isma'il sheikh isma'il ya ce ya kamata dama mun yi sallar asuba a lokacin da muka wuce ya kamata mu zo nan a gabatar da kura ta kai nasiha ce sai ga hakan ya dace na saba shigowa har wannan masallacin mai sallah shekarun da masu gaba bata a mushafus sahaba a masjidus sahaba amma kuma ban taba tsayuwa ba wannan ita ce tsayuwa ta ta farko da ba da sallah a wannan wuri da kuma gabatar da nasiha insha Allah ta'ala da yake wannan lokacin ba mu san irin uzurin da mutane suke dauke da su ba za mu ɗari tsokaci akan wani mabdu'i mai muhimmanci a kusuje sai mu ba ɗan uwa wato dama ko kuma wanda yake da uzuri dama sai ya tashi akan uzurinsa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan nasiha da za mu gabatar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya abu na farko ina son yi bayani ne kan mawdu'i da ya shafi wanda duniya take bukatuwa zuwa gare shi fiye da yadda muke bukatuwa zuwa ga ruwan da muke sha ko in ce fiye da yadda muke bukatuwa zuwa ga iskan da muke shakawa kun san ana cewa abin da dan adam yake bukata sune ruwa wannan magana kuskure ce abinda dan adam yake bukata a rayuwarsa shi ne iska domin mutum na iya awa biyar ko fiye da haka bai sha ruwa ba akwai mutumin da zai iya minti biyar bai sha iska ba babu shi abinda muka fi bukata shi ne iska to mawdu'in da zamu dan yi tsokaci a kansa mawdu'i ne mai faɗi ba muhadara ɗaya ba ko biyar ko goma ko ɗari ko dubu ba za su kare shi ba shine mawdu'in da ya shafi tarbiyya mawdu'in da ya shafi tarbiyya taɓarɓarewar duniya a halin da muke ciki a yau dalilin ba shi ne rashin tarbiyya to don haka abu na farko ya kamata mu san dalilin tarbiyya na biyu muhimmancin tarbiyya na uku waɗansu kurakurai guda goma a cikin tarbiyya guda goma ne kawai zan ɗauka abinda ake nufi da tarbiyya kalma ce ta yaren larabci ba hausa ba ce kun san cewa musamman yarurruka na duniya musamman hausa tana daga cikin yarurrukan da suka yi tasirantu da larabci ta fuskar dalilin addini da kuma kasuwanci kunga tarbiyya kalima ce larabci ana cewa rabba yurabbi tarbiyata ana cewa adda yu'addi ta'diyata kalima ta tarbiyya tana nufin az-ziyadatu wan nama' shi ne abin da aka ƙara shi ko abin da ya ƙaru ko abin da ya daru shi ne ake kira a tarbiyya wannan kalima ta tarbiyya ta zo a cikin alkur'ani a cikin surutu shu'ara wajen faɗar fir'auna zuwa ga annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim yace alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ashe ba mu ne muka rede ka ba tun kana dan yaro karami shi yasa ake cewa Allah subhanahu wata'ala ar-rabb rabba yarubbu shay'a shine wato dabbara shuhuna rabb kalima ta ar-rabb Allah subhanahu wata'ala ana ce mai rabb tana dauke da ma'ana guda uku ma'ana ta farko shine wato al-khaliq wanda ya halitta abu ana kiransa rabb kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta komai yanzu aya wanda kuka karanta ɗaya daga cikin ayoyi a cikin suratul ra'd qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar kace Allah shi ne halicci komai sai abu na biyu shine tana nufin al-malik wanda ya mallaki abu tana yiwa ba kai ka halicci abu ba amma kai ka mallaki shi yanzu dukkan mu da mun mallaki gidaje da yawa daga cikin mu waɗansu kuma suna gidajen haya muna fatan Allah ya gori mu kowa nashi to ka mallaki gida amma ba kai ka halitta gidan ba an gane ko walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila Allah turja'u al-umur duk abin da ke cikin sammai da kasai nawa ne mallakar Allah ne to anan sai ka fahimci cewa ba ana duka abin da ke cikin sammai da kasai su kadai ne an mallakar Allah ba duk abin da ba Allah bane mallakar Allah ne domin akwai halittun da ba cikin sammai da kasai suke ba fahimci wannan da kyau al'arshi na Allah ba cikin sammai da kasai ke kursi ba cikin sammai da kasai ke ba don Allah ce wace a kursi yi huska ba wata wani abu kursi yi na Allah ya yi rawaci sammai da kasai idan ko idan ya fi su girma sannan kuma al'arshi kamar yadda asar ya zo na ibn abbas radiyallahu an cewa da za a jefa kursiyu cikin al'arshi da sai da mutu kamar ka jefa zobe a cikin sahara ya an jefa zobe a cikin sahara yana kamar girma ne bai ba kaga kidan ba zai yawa shi ba a cikin sammai da kasayi to sannan kushi al'arshin saman sa akwai ruwa abin nan yana karkashin ruwa ne wanda arshin ruwa alal ma to su ba waɗannan ruwan ba za a ci su da cikin sammai ba to kun ga da Allah ya ce abin da ke cikin sammai da kasai dashi ne ba shi yake nuna cewa ba abin da ba cikin sammai da kasai yake ba ba na Allah ba na fata aka yi sai al-mudabbir wanda yake tafiyar da al'amura duk abin da ka gani tafiyar sa tana da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abu guje kalma ta ar-rabb da kuma kalma ta as-safiya muhimmancin tarbiyya ita ce nuksan mu ta biyu ba wani arziki wanda zaka ba dan adam fiye da ya kai tarbiyya ba wani arziki wanda za ka bar ma ɗanka gado kamar tarbiyya da yawan mu abin da muke damuwa da shi game da 'ya'yanmu mi za mu bar musu na gidaje da motoci da kuɗaɗe a cikin bankuna da abin da ya kama da haka ya za a yi a ce ɗana ya samu babban diplom ya zan shi ne dj ya zan shi ne wane ya zan shi ne wane wannan ababen ba a cewa ba su da muhimmanci kuɗi suna da muhimmanci a rayuwa dukiya tana da muhimmanci a rayuwa karatu mutum ya zamanto ya yi karatu zai amfani al'ummarsa a cikin aikin gwamnati abu ne mai kyau amma babban abin da ya fi muhimmanci shi ne tarbiyyar da za ka bar maɗanka domin idan ka bar maɗanka kuɗi ka bar masa gidaje ka bar masa komai amma ba ka bar mai tarbiyya ba zai tura ma bonus bari mu ce bonus na zunubi kana a cikin kabari idan ka farma ɗanka babban diplom tun a nan kana raye zai saka bakin ciki idan bai da tarbiyya kafin ka mutu yau da yawa daga cikin ma'aikata kuna ganin akwai mutumin da albashinsa a wata ya kai miliyon ɗaya ko fiye da miliyon ɗaya amma babansa sai ya yi bara a cikin gari sannan ya samu abincin da zai ci za ku ga mutum da kuɗi masu yawa amma mahaifinsa a wajen yaransa da suke masa aiki yake zuwa ya yi roƙo ya samu abincin da zai ci inda akwai tunani akwai tarbiyya wannan abin da zai faru ba sai zama so ɗanka idan bai da tarbiyya ko yana da kuɗi ko yana da mulki ko ya yi karatun boko zai iya wulakantar da kai kai baƙin ciki kafin ka je kuma cikin kabari idan ka yi sakaci kuma ya tura masu kuɗi shi yasa tarbiyya tana da muhimmanci idan kuma ka bar ma ɗanka tarbiyya za ta amfane ka za ka amfani shi idan ka mutu ba kai ma ‘ya'yanka tarbiyya ba to ka sani cewa dukiyar da ka bar musu Allah ba zai kare ta za a yi duk abin da aka gara ba da ita wasu su wasa sheka su yasa sheka kuma abin da za idan muna dubawa a cikin kissa da ta zo ta khidr a cikin suratul kahf tare da annabi Musa khidr ya zo ya iso ta katanga ba a ba shi ko dala ba gari ne an ki karɓar su an ki karɓar bakuncin su sai ya tsara katanga sai abin ya ba shi mamaki to lokacin da yake fassara mishi dalilan da suka sa haka sai ce wa ammal jidaw fa kana yugulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumu wannan katangar da kaga na tayar ba umuri na bane umarnin Allah wasu yare ne mahaifinsu zai mutu a garin kaf bai ga alimin mutum na gari ba sai ya ɗauki dukiyar gaba ɗai sai ya yi ramin ya sa ta ƙarƙashin katanga ya mutu ya bar mawa ajiya Allah katangar za ta faɗi mutanen garin su san da dukiyar ba amma sai Allah ya turo mu ce na farko dai annabi Musa shi daga cikin ulul azmi min ar-rusul sannan Khidr malamai sun sabani shin annabi ne ko ba annabi bane amma zance mafi inganci annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amr ban aikata wannan abin ba don son rai kinan da umarnin Allah ne sai Allah turo manyan mutane suka zo suka yi gini don su kare dukiyar marayi waɗanda babansu ya mutu mutum ne na gari shi yasa idan baka ba 'ya'yanka tarbiyya ba da ranka baka isa ka kare su ba baka isa ka jawo musu alkhairi ba balantana ka mutu idan ka yi aiki na gari da ranka Allah zai sa maka wato nutsuwa game da 'ya'yanka sannan in ka mutu ya kare su irin yadda ya kare dukiyar waɗannan ya kare su irin yadda ya kare dukiyar waɗannan matasa ko yaran sannan kuma alkhairi zai zo maka wani irin alkhairi zai zo ma kana cikin kabari ku tuna ƴan uwa rayuwarmu a duniya tana da karamci shekara cikin kayi shekaru a duniya kaddara kai shekara 100 ko 200 idan ka mutu shekara nawa zaka cikin kabari kafin ai busa cikin kaho mu sani cewa dan adam na farko da ya mutu zamanin annabi adam dai daga cikin ayan annabi adam da ya kashe daya har yanzu suna cikin kabari su tashi ba wanda aka kashe mutum na farko a duniya shana cikin kasa in alkhairi ya aikata yana cikin alkhairi idan kuma musiba aikata cikin musiba to ka tuna a ce ka mutu kana cikin bala'i daga yanzu zuwa tashin duniya shekara nawa za ka yi kafin a tashin duniya kana ganin musiba kafin a je filin hisabi kafin kuma ka samu kuma ka wuce ko aljanna shi yasa ƴan uwa wallahi babu abin da za ka yi ka karya makiyarka shi ne gama ƴaƴanka tarbiyya saboda kai tana yiwa ka mutu a yau duk abin da za ka gaya musu banza ne idan ba su da tarbiyya makiyarka za su yi amfani da su su cutar da kai tun kana da rai balantana an ce ka mutu amma idan kai yi ma Allah aiki kai musu tarbiyya wallahi ko ka mutu makiyanka da ranka za su bakin ciki kuma in ka mutu za su bakin ciki ba yaki bane ka tara ma ƴaƴanka kuɗi kaga kayo wani kokari saboda in kan mutu za su iya shashin dukiyar ta kare su koma bara ko su zai ɗan kwaya amma idan ka bar musu tarbiyya wallahi ka sakan ma makiyan ka makalin nukiliya abu na ƙarshe wanda zan faɗa kafin da shiga cikin maudu'i a gurguje tunda mun san lokacin mutane takaitacce ne shine cewa game da al'amarin tarbiyya ya kuɗin uwa musulmi sakacin da muke yi gare mu yake dawowa mu ne al'ummar da muka fi yawan haihuwa turawa suna tsoron haihuwa kenan mu ne muke da bukata yin tarbiyya don saboda mu ci amfaninta duniya da lahira idan ba haka ba kuma waɗannan matasa da suke tasowa ƙasashenmu ma ba za mu iya zama ba domin gidanka bai zaunuwa sun fi ƙarfinka unguwar ba ta zaunuwa kuna ganin sai an haɗa da jami'an tsaro garin zai kai inda bai zaunuwa ko da akwai jami'an tsaro ƙasar sai ta rikice kasashen mu gaba ɗai sai da manto babu daɗi ciki babu daɗi waje shi yasa dole ne mu yi tsaye wajen ba ƴaƴan mu tarbiyya ta gari saboda mu ga cewa mun samu yadda za mu tunkari waɗannan maƙiyan ku sun kare da ku sun san mai shekara hamsin sittin sun kare da kai ba kai suke nema ba wanda suke nema matashi wanda shi ne zai zan ɗan kasuwa gobe shi ne zai zan ma'aikacin gwamnati gobe shi ne zai zan shi ne zai zan shi ne zai zan shi ne zai zan idan ku zama su waɗanda za su jagorance ni muna ganin su kwaya sholi ga abubuwa shan abin nan shisha ba aiki ba kishi to kenan ina muku da al'umma ta gobe babu da al'umma yan uwa musulmi dole mu fahimci wannan dan mu zage wato dan idan saboda mu ga mun tabbatar da mun yi iya kokarin mu baka isa ka shiryar da ƴaƴanka ba amma kai iya kokarin ka Allah ya kama maka ka hada da addu'a banda zagi da tsinuwa ko da yaushe wannan ba zai kai mu gaba ba kuma duk inda danka ya lalace ko kana al'abari danka ne a takardun da za a rubuta suna wallahi sunan ka za a rubuta wani dan wani saman fasfor ɗin shi saman takarda ɗin shi ko ka kore shi daga gidanka ko ka tsine shi duk abin da za ka yi mai ɗan wallahi ba za ka isa da wannan ba Allah ya gane a ƙarshe ƴan uwa kafin ku shiga cikin mawdu'i daga garin abin da nake son na ce game da al'amarin tarbiyya da yawan mutane ni'ima guda su ke kallo shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci yake kautar da hankalinsu daga ni'imar da ya musu mu abin da muka so kare masu ne kuɗi kawai za ka ga mutum yana da kuɗi bai masa abin da zai yi ba amma cikin ƴaƴansa an rasa guda guda na gari wannan a ce maka yana gidan kasu wannan a ce maka an ɗaure shi wannan a ce maka ya bar gari wannan a ce maka kaza in an kasa dukiyarsa kashi dubu baka da kashi ɗaya amma ‘ya'yanka sun kai goma ko sha biyar ko ashirin daga hafizin alkur'ani sai kaza sai kaza sai kaza babu guda lalatacce ko ko za a samu ɗai ko biyu waɗanda ba su shigo ba amma kullum kuɗin shi kake kallo ba ka kallo albarkar da Allah ka ba a cikin gidanka wannan mutunci ne muke ma Allah ba ƙarin mutunci ba saboda da dukiya take shirye da ‘ya'ya da ‘ya'yan masu kuɗi da masu mulki wallahi suke kowa shirye amma kuna ganin irin da ƴaƴan su suke ta farfarewa kai Allah bai ba ka dukiya ba kuma ƴaƴan ka sun shiryu amma wannan ni'ima kana ka kanci ba Allah akan wallahi ba su ba to misallan da zan kawo dace guda goma ne kurakurai guda goma zan kawo akwai kurakurai da suke da alaka da rukunin tarbiyya akwai kurakurai da suke da alaka da rukunin imani da yawa daga cikin mutane abin da suka sani rukunin sallah in an ce sallah tana da rukunai kowa ya sani ai za a ce kabbara harama farilla ce ko ba haka ba har zuwa ƙarshe to amma shin tarbiyya tana da rukunai ko ba ta da ba kowa ya sani wannan tarbiyya tana da rukunai guda huɗu rukuni na farko wanda zai yi tarbiyya shi ake kira al-murabbi wanda zai ba da tarbiyya idan aka kawo wanda za a yi ma tarbiyya babu wanda zai musu tarbiyya za a yi tarbiyya na biyu almurabba shi ne ismul maf'ul wanda za a yi matar tarbiyya idan mutum yana da yana da mata bai da yaya yana yi ma yayansa tarbiyya babu su balle a yi musu tarbiyya rukuni na biyu kenan rukuni na uku ma yurabba bihi abinda da shi za a yi tarbiyya domin ba zai yiwa ba ga mai yin tarbiyya ga wanda za a yi ba tarbiyya to menene za a yi tarbiyyar da shi abu na uku na hudu afuwan shi ne uslubu tarbiyya yaya ne za ka gabatar da tarbiyya wani salo ne za ka bi da za ka yi tarbiyyar ta samu kasuwa waɗanda su ne rukunan tarbiyya guda mutu rukunan imani kuma kun sani ne ga malamai nan kullum suna bayani rukunan imani guda shida ne hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na sayyidina umar ibn khattab wanda lokacin da jibril ya zo cikin sura ta dan adam ya tambaye shi fa akhbirni an iman ka ba ni labarin imani yace al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi to amma ba rukunan tarbiyyar muke son mu taba ba rukunan imanin muke son mu taba kurakuran da akwai cikin tarbiyya a cikin rukunan imani shi muke son mu taba na farko mun ci cikin rukunan tarbiyya wanda zai yi tarbiyya to idan wanda zai yi tarbiyya bai da tarbiyya tarbiyya ba za su yi uba mai tarbiyya mahaifiya ko mamma mai tarbiyya dattijo a unguwa mai tarbiyya malami a yankin da yake mai ba da tarbiyya ne kun ga wanga waɗanda suna ba da tarbiyya balma duk wani mutum nagari a cikin al'umma ko da ba malami bane idan abin da zai yi umarni da shi nagari ne mai tarbiyya ita tarbiyya ba ce sai kana da ilimi ba a ko da yana da ilimi bai da tarbiyya a ko da yana da tarbiyya bai da ilimi shi da abin da ba mu fahimta to waɗannan su ne masu ba da tarbiyya hukuma tana iya ba da tarbiyya to idan ya zamanto za ka ba da ƴarka aure wanda za ka ba ƴarka aure ka san ba mutum na gari bane na farko kaga dai kai tarbiyyar ka ta samu matsala inda za ka ba da ƴarka za ka gurɓa ta mata tarbiyya ko da ko tana da addini sannan kuma zurriyar da za a haifan maka ba zurriya ce ta gari ba sannan ka ƙara muna matsaloli akan matsaloli saboda waɗanda gare mu yanzu muna ganin cewa al'amarin ya muna yawa kuma ka ɗauki yarka ka bayar wurin da babu tarbiyya kuma a samu waɗansu waɗanda za a ƙara gurɓata mu da al'umma kun gaba mu kawo ci gaba cikin al'umma don haka babban arzikin da za ka wa yarka ba ka sai mata gado bane na miliyon biyu ka kai mata ɗaki a'a ka tabbatar da yarka tana da tarbiyya saboda idan ka kai yarka gidanta tana da kuɗi akwai kuɗi amma babu tarbiyya ba za a iya zama da ita yau kun ga ƴaƴan da ake kashe mama kudan miliyoyi mazajen su uba ba zai ɗaukar nauyi ya sai gida ya ba mijin jari amma a ƙarshe kuma sai ya sako wannan mata saboda ni saboda ba ta da tarbiyya babban arzikin da za ka kai ƴaƴan ƙarshe cikin gida shi ne tarbiyya to don haka ka yi ƙoƙari ka tabbatar da kuskure ba ka yi kuskure ba wajen ba da ƴarka a wajen da za ka yi aure ka ba da yarka wurin da ko ka je gaban Allah ka san baka yi asara ba ko da mutumin bai da tarbiyya to kai a iya kokarin ka wallahi ba san da wannan ba idan baka yi haka ba da ranka za ka yi da zai karbe ka dan boko ne wani mai kuɗi ne kwana biyu ya kare da ita sakota baka da kima a wajen shi iyayensa ba su da kima gaba daya familinsa ba su da kima ko mu ce family tunda muna wajen francais kuma karshe abin da zai samu ta haihu ɗaya biyu yanzu kuma tun da kudin shi ka bashi saboda kudin ka bashi ka zo kana neman mutane na gari su aure yarka alhali ko halin ka ya bayyana halin matar ka ya bayyana bayan dukiya kuke sai ka ga yanzu kayan naka kana neman mai raba karshe ko ka samu ba ka ba da yarka wurin da ko ka mutu cikin kabari ka san ka ba da ta ga hannu a lokaci abu na biyu sai kuma matar da za ka aura ko matar da ɗanka zai aura tun da yan an ce namiji sai an ce mata da yawa daga cikin illa man rahimallah wajen aure muna son mu aure aure gidan da akwai dukiya wannan shi ma matsala ne sai mace ta zo ta nuna maka aikai dan matsiya ta ne kaga an samu matsala ko ko gidan yan boko ko da babu damuwa da addini kai dai kana son wanda ka waye wanda ta iya français an samu matsala saboda ni saboda za ka yi aure ne saboda ko ƴan dangi ko ƴan wani matsayi duka da cikin hadisai malamai suna bayani kun shi kun sani to amma inda kuskuren yake idan mace ba za ta mutunta mijinta ba ba yadda za a yi ƴaƴansa su taso su kimanta shi wannan baban nasu mu da kuna gani gidaje a tarbiyyar da muka tashi da ita ba yadda za a yi ba yadda za a yi baba ko uba ya yi magana cikin matan shi a samu da cewa a'a amma yanzu waɗanda muke kawowa kai kanka kana tsoron matarka ya za a yi ƴaƴanka su tashi shi maka biyayya wallahi ba zai yi ba ka dai dan abin da zaka yi na sati guda in karkari ne kake so in ba biyayya kai ma a yi asali daga baya zaka dan kada azaba wanda sai ka koma ga Allah baka rabu da ita Allah kai mulki dan haka namiji ya dage da ya zabi mace a gida na gari kuma mai tarbiyya ba gida na gari kawai ake bukata ba saboda inda muke kuskure sai muke aje makaranta a nemo matar aure ko aje gidan liman wani kiji liman yi mutum na gari amma ka bincika shi ƴaƴan shi na gari yana yiwuwa ya zama to yarinya mahaifiyarsa ta fi karfin liman a'a dan mutum yana dan babban mutum ba shi ke so shi na gari ba kowa yana da tashi dabi'a nan na muka kwamsawa ka je ka ce a'a ni zan je makaranta ahli sunna waye ga maka duk matar da ta je makaranta ahli sunna sunna ta kai ta ta yi shakancinta ta ƙari to sai aka shiga burtu aka sa rigar da aka makaranta kuma inda ba ta su zan babu matsala ai mutum ya tuba dan adam zai yana kuskure to tana yi wa yanzu an kare duniyanci ne yanzu ake so kuma a yi amfani da addini sai ka je ka ɗauko shi yasa malamai ku daina jagoranci ga mutumin da zai je aure ga ɗaliban ku waɗanda kuka san ba ku san halin su ba domin wannan za ku tuba da addini mutum ya je ya ɗauko mace wanda ba ta gari ba ya ce wallahi makaranta ta ahli sunna da hijabi su suna samun da kaji zai je ta ɗauko mace a gaskiya ce wannan dole sai hukunci shi ko limamin makka yana yiwa a samu cikin ƴaƴan shi wata ba ta gari ba ce da haka kasancewar mace ta fito daga gidan liman ba shi ke nuna daga gaci yana yi wa mahaifiyar sa daga gaci kuskure game da abin shafi wanda bai ba da tarbiyya shine cewa ba mu ɗauki tarbiyya a matsayin nauyi wanda Allah ya tura mu da ba domin shi kanshi mai tarbiyya in bai ɗauke ta nauyi ba to sai ka ga mutum da 'ya'ya sun kai ashirin talatin ba ruwan shi ya tashi sallah asuba ya zaga da da 'ya'ya sun kai goma sha biyar wani sun fi haka amma ya ɗauko tabzaha ko tabzi muke cewa da basani ba shi ke nan sai ya zo masallaci ya yi sallah ya yi kama akka sai kuma ya tawaye matan shi bai san wanda ya sallah ba bai san wanda bai sallah ba ƴaƴa suna cikin geto babu wanda ya sallah yanzu kana da Allah zai tambaye ka ba kana da da an zo kiyama sai Allah ya ce a da cizo mai yawan sallah da sabbi shige aljanna ko kuma ya rabu ta jahannama haka za a yi Allah ce ya dora maka ku anfusakum wa ahlikum nara kai ka rinka zuwa sallah kamar ƴaƴanka ka biyo ka kike kun kunna radio za ka zo sallah suna shan shisha mun kuma kace ka ce su tashi sallah kawai sai ka ce ka zo ka wuce sabbi kana subhanallah subhanallah kamar su suna shashin kana cikin wannan tarbiyyar su ne wallahi dole sai mun tashi sai daga ciki waɗanda za su ba da tarbiyya mun kawo misalin don cizo a unguwa dole na tarbiyya ba a ce sai ɗanka ba mutumin da duk ɗan shi ɗai yake so to shi kan shi yana da matsala a tarbiyya domin ƴaƴan al'umma idan suka lalace za su iya ɓata naka idan ka gyara ɗan wani kamar ka gyara ɗanka yau da kowa zai ƙoƙari yanzu a nan garin maradi da za a ce gwamnati ta share garin maradi wahala za ta amma idan aka ce kowa ya share bakin kofar gidansa in an tattara sharan dan ita ko mai zo ta bashi minti nawa za a share mana gidan da dukkan mu za mu yi iya kokarin mu ƴaƴan mu su samu tarbiyya ta gari ta abin da mu da sauki amma yanzu abin da muka damu da shi ina da mata ɗaya alfahari na hudu ga mata hudu gare ni kuma iya arba'in da an ka tambaye cikin ƴaƴan nan naka arba'in wanne ne ya haddasa izin biyar ba ruwan shi wanne ne ya iya sallah ba ruwan shi ba abin da dace muna alfahari da yawan mata alhakumut takafu hatta zuntumul maqabir sai daga cikin tafsirin da malamai suka yi yawan mata da yawan yaya nawa gare ka na gari babu arawa suka ce mugun abu mai arfan banza abu na da yawa ba mai da amfani hukuma dole ta kawo tarbiyya wannan kuma ina jan hankalin hukumomin mu saboda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da turawa suna cewa yaro a bashi abin da ya dama amma alhali a turai akwai gidan kasu me yasa ake kama ɗan turai ɗan ƙasa a ƙasarsa a turai a kai shi gidan kasu saboda gaba ce ta rubi dole sai an wanke ta an yi mata magani idan aka bar shi ya zauna cikin mutane zai hana mutane su rayu shi yasa suka gidan kasu amma mutum suka ce a'a a bar kowa ya da ya dama to hukumomin dole waɗannan ababen su kai a hankali nisa akwai abin da ya fi ƙarfin su amma ba za mu mu Allah fara ɗora ba nauyi mu ce ba mu yadda ba sai a zo a ce a yaro ko shi abin da ya ga dama idan aka ce a bar yaro ya abin da ya ga dama ya ya za a yi mu samu tarbiyya wani abin da zai yi wa ba sannan mu yi kokari mu gode da su jagorance mu suna da tarbiyya yau da yawan mutane an tafi wajen zaɓe ba wanda wanda zai kai musulunci gaba da yake kallo ba ko wanda zai gyara mu da al'amuran na rayuwar mu da addini kawai wani ne ba da mutum ka je ka zaɓi ɗan giya ya zo ya ce ko jar jar ta fi laik da haka abar kowa ya ne ga dama ka koyi abar su yi abin su ga dama gidajen giya a kasashen gurin musulmi mu zaɓi wanda zai zama zuwa sanadiyyar ci gaban wato komawar baya addini mu ya koma baya al'ummomin musu ta barbare ina tarbiyyar su jafi kuma musu to wannan duk abu guji ne yake ba musu to al-murabba wanda za a yi ba tarbiyya shine gaban mutum wani kuskure akwai a ciki shine cewa duk mutumin da yake tunanin cewa tarbiyya tana da lokacin da za ka kare ya yi kuskure ba a taɓa gajiya da tarbiyya dan adam ya taɓa gajiya da cin abinci akwai wanda zai cewa ni shekara ta talatin ina cin abinci daga yau na daina cin abinci akwai shi to dan ka ko yana da shekara 60 kana da shekara 80 kana da masa tarbiyya duk masu gajiya da tarbiyyar da Allah zai tambaye ku ka haifi da aka shiga da tarbiyyar sa to wa ka bar ba kai da Allah tsora ba da haka ɗanka idan shekara arba'in za a yi ana fafatawa sai dai a fafata sai abin da ya fi ƙarfinka ai Allah ya san abin da ya fi ƙarfinka ba kai ne na faɗa ma Allah abin da ya fi ƙarfinka amma da mutum ba kai ɗanka ya fi zan shekara sha takwas ba ka samu idan daga ina ka samu wannan kai yana da kyau mu fahimci ɗabi'a ta tarbiyya malaman tarbiyya sun ba da wasu ƙa'idodi da ya kamata mu hankalta da su ɗan adam yana da mataki mataki kusan mataki guda uku daga lokacin da yake karami kafin ya kai shekara sha biyar ta balaga ko ya balaga to hankalinsa da gaɓoɓin shi suna da alaƙa kun san kuna da hankali kuna da gaɓoɓi hannunka kafarka gaɓoɓinka to idan yaro yana karami gaɓoɓin shi suna gabatar hankalin shi yaro yanzu da ya ga wuta sai ya je ka ce zai dafa wuta shi yasa malam bahaushe yace yaro bai san wuta ba sai ya dafa ashe lokacin bai bai an bai bai wato abinda hankali shi ya bashi sai ya je daga ban shi ya aikata kafin ba hankali ya yi tunani yaro daga shekara daya har lokacin da sai zuwa sha biyar din nan gabbai suna gabatar hankalinsa daga lokacin da yaro ya balaga da hankalinsa da gabbansa tare suke aiki shi yasa yaro kada ya kai shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai to kaka ce za ka tunkare shi da ƙarfi nan za ka samu matsala saboda wannan lokaci da hankalin da gaban tare suke aiki yana ganin duk abin da ya saka bayyana zai zo zai shi yasa da ya ga ya kamata ya daina ko ya dauki mashin kawai sai da ya dauki mashin da kullum ya sa giya ta farko ya mirna saboda haka hankalin shi ya bashi da hankalin da gaban tare suke aiki a wannan lokacin da suka yi hasara da ɗanka da miji da ƴarka mace kada ka ce za ka tunkare su da ƙarfi a wannan lokaci ƙarfi baya sai ka sa hikima basira babba ba ka sa roƙon Allah da dan kayi ka ɗaga shige da in Allah bai shiga a wannan lokaci sun abin da gina ba shi ne shi yasa in kan baka ba ko suna ganin bari barba gidanka za ka dame ni kuma yanzu lokacin ma yana iya ganin cewa in kan mace mai da wuri ba in kana so zai aika ba da gaba dama ka fara kofa suna ganin shi goyon ya ci ƙarfi ci ba su kori kan gari ba kai ba da zahiya abu wanda kake shi abin ka tanga gaban ka cikin gida ko kaji an baka tanga pam in ka san bayan lahiya da dawa ne yana nuna ma fa ya ni na ya bace lokacin da wato balaga ta zo mata a wannan lokacin ganin ta kai daidai da kowa ta a duniya hatta banda babanta da haram ya aure ta da sauran ƴan uwanta in ka yi shekara 60 a cikin kokowa ganin ta kai kai ba babanta ba idan ba ko cika cika zuwa sun kuma shi yasa wannan lokacin yana da hatsari sai abu na uku daga lokacin da mutum ya fara kamba hankalinsa to sai ya zama to hankalin yana jagorantar kabbai shi yasa kuke ganin tsoho duk abin da za a yi sai ya tsaya ya yi basira ya sa basira ya yi tunani sannan ya yi aikata domin domin yana kallon ni zai iya dawo yanzu muna da matasan da an kama su boko haram kuma su yi su wannan aiki kafin ka ji an kama tsoho ni da mutum da ba kwanta ba kama tsoho shi da su yan boko haram a yankin nasu a yankin nasu a yankin nasu da ka samu wanda da ka zalme shi sha bakwai sha takwas ashirin ga sunan dai domin har yanzu hankalin su bai kai inda shi ke jagorantar gaban su su sun kasa gane cewa al'ummar su da iyayen su suke rushewa kai ka zo ka kama uban wani ka ce sai an baka miliyan goma shi ko wani ya tafi bindiga ya ji ya kama ubanka ya ji sai bashi miliyan ashirin ina ci gaba ta gare mu babu ci to shi yasa wanda za ka yi ma tarbiyya ka fahimci ɗabi'ar ka ka san yadda za ka yi masa tarbiyya ka yi kokari daga lokacin da ɗanka kafin ya balaga ka nuna mishi cewa kai ka fi muhimmanci gare shi da abokanan shi ka nuna ma ‘yarka mace da kai da mahaifiyarka kun fi muhimmanci gare ta game da abokananta saboda shi waɗanda suke shan shishan nan da su gari suke duk duniya babu yin su amma ka zama da shi ka ce ni na rufa ma asiri na auri mahaifiyarka na haife ka ta hanyar halal tola ka ci kura ka ka sha ni kai maka malami yau waɗanda abokananka in ka kwanta baka da lafiya ba wanda zai yi maka malami to ya za a yi ka nuna cewa sun fi ni sanin abin da ya dace su kai haka ya mace ka nuna mata gidan ka take abincin naka ne komai kai ke yi ya za a yi a ce wanda zai biyo ya gaisa da ita sa ba ko wanda za ta biyo ta gaisa da ita sa ba ta fi ta kauna wato ka sun fi wato ta fi kaunar kaunar wannan yarinya yarinya ta fahimci wannan to idan yaro ya fahimci cewa baban shi shi fi kowa son sa da alkhairi mahaifiyar ta fi kowa son sa da alkhairi wanda ta kauna saukin ababen da kuke ciki to a gurguje sai mayu rabbani shi abin da a tarbiyyar shi ba a tarbiyya da karfi shi kadai akwai lokacin da tarbiyyar amfani amma muna ji malamai suna kadar nau'uka da tarbiyya shine wa'azi yana da cikin abin da ke da amfani amma wa'azi shi kadai baya isa babban abin da ya kamata na ruwa mu yi kokari ba na kwal ɗaya ba na kwal tana da amfani amma wallahi yanzu kokari ya yi musu da aikin hannu dan kai samu sana'a kuma babu sana'a irin aikin hannu dan yanzu duk unguwoyin da ke na cikin girma na ɗaya za ka iske felan da ya kai shekara hamsin yana aikin gida ko arba'in sana'a ce mai albarka don ba a ɓace maka ilimi kuma kullum za ka yi sama mutum daga cikin sabuwar asibiti kuskure da muke ƴaƴan ba sai aikin hannu ba daga lokacin da ɗanka bai zuwa koyi aikin hannu daga nan an samu matsala amma idan kuskure da aikin hannu ya huta da matsaloli kullum insha Allah bai rasa abincin da zai ci wani ya aika ɗan ya zo ya jaje sai mai ga wata harkar da aka rubuta guda a sai a sa kawai ci na hudu uslubu tarbiyya yadda salon da zaka kai tarbiyya mun saba da kawai da kaga yaron ka ce ka zage shi ka yi masa tsawa ko cikin abokanan shi ka zo ka yi masa abin nan shi ɗan adam lokacin da za ka yi masa bayani ka zaɓi lokaci wanda zai iya sauraron ka ka samu wuri lokaci ka samu wuri sannan ka yi masa tarbiyya da usulin da ya dace kowa akwai irin magana da zai shiga hankalin shi yaro da shekara goma sha biyar idan za ka yi masa magana ba ya'yan ka ne gaba da ka tsara su amma yanzu nan muke zaune cikin masallacin nan ruwa da kake wallahi in kana da wata matsala cikin ƴaƴan ka san wanda za ka kira ka ce mai yi kaza ko ka san wallahi za amma akwai wanda in ka kire shi ka san ka kire manza wallahi ka san wallahi ba dan ko gaba gare ka bayan da aiki balle ma ka kire shi kawai ka ce kai ba mu ko mun da ruwa da nan da ruwa sai ka wallahi ka san ba ba ka san to kenan kowa ka kalli hankalin shi ka san ya za ka tafi shi to wannan shi ma ilimi matan ka kowace ka san halinta in hudu gari ka ka san kowace irin salon hankalinta da tunaninta da irin yadda take tunkara to kowanne mutum ana tunkara sani daidai irin yadda ya dace wani in kai magana daya ta isa kuma kanka san tsammanin da kayi umurni kullum za a bi kuskure ne da kai ka haife shi amma ka tuna dan adam ne wata rana za ka isa shi aiki ya kasa kakka ce to yaro da ya fara gaba shi duniya ce Allah ya albarka ka mu mutum shi so dari yayi guda ya kasa ai ba Allah bane mu rinka fahimtar tabi'ar rayuwa ka kira kan ka baka same shi ba da ya dauki waya ka kira so kai tabi so kuma kana cikin uzuri yana dauka ka kai shehi kana kira a'a baka sani ba yadda ma yana kwanci bai da lafiya mu rinka karɓo mu rinka fahimtar uzuri ni na haife ka amma ba ni na halice ka ba kuma tana yi wa bai da lafiya tana yi wa salulan ba ta tare da shi tana yi wa bacci ya ɗauke shi amma saboda rashin fahimtar waɗannan ababen sai sa ƴaƴan mu suna ganin wani lokaci ta kura musu mujiri sai su bi jiri ɗanka yana ƙoƙari cikin ƴaƴan ka kana son ka yi masa tarbiyya mai kyau sai ka ce Allah baka albarka ka yi ƙoƙari ka yabe shi so uku su waɗansu sai ka yabe shi so ɗaya ban cika ka yaudar shi ba ka ce mai Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ko sauran su kuma Allah ya muku domin bi domin kamar ka nuna ya yi wani aiki da ya kamata a jinjina mishi to amma matsalar dan amarya duk abin da ya kai wuri dan uwar gida kuma da ka ga ƴaƴanka suna rera ka adalci an ba kai da ka ga matanka suna rera ka adalci an ba kai mai aiki da gaskiya ba wanda ke sai dubirinsa ɗanka tana yiwa ba zai iya faɗa maka wata magana ba amma akwai abin da ke kallon da shi a zuciya saboda ya fahimci wani kake so baka son wani Allah ya kyauta to waɗannan kurakurai guda hudu su ne na kawo game da abin da shafi rukunin tarbiyya sai guda shida da yake a gudun sauran lokaci a guje muke son da an yi ishara ta zuwa gare su saboda mawdu'i ne da ga muku wallahi yana da yan fadi sosai rukunan imani guda shida ne na farko kai imani da Allah ka yadda da akwai Allah kuma Allah shi kadai cancanta a bauta masa ba a hada Allah da wani daga lokacin da aka ce za a yi imani da Allah muna da matsaloli saboda ba ka gane mutum yana da imani sai ya shiga cikin matsala ya yadda da Allah zai yi da shi azumi ko ahli sunna harkoki sun kiya to harkan nan wasu an gama da dan abin da sai sun fiya gidan musa yana da hausun mutum yana son matsayi dan siyasa an fara zabe ya zo ce malamai ku tsaro kuma Allah kuma ke wajen buka yi shi a bashi ta mutum yana son wata mata al'amari ya kiya ana son a kalle shi ce to ahli sunna na ce a to babu ne inna Allah ghafurur rahim kawai ku bari musa a yi abin in ta shigo cikin gida na sai ba yana yiwa ka je kai shirka baka shigo gidanka ba baka aure ka baka mutu ko ku kai shirka ka daura auren ka ka zo gidanka da mutum waye ga ma in ka aika ka ba Allah sai ka faɗa da bai ba wani da ba ba la to matsalar da muke da ita a cikin program na karantar da ƴaƴan mu alakol cikin filozofi in an zo premier akwai tem na Allah ana cewa is to you exist cikin filozofi sai a tambaya wai is akwai Allah kusa abin da suka zaɓi premier saboda yaro ya kai lokacin balaga da hankali shi daga bashi tare shi ke tafiya sai an zama ko ai babu Allah ko ko wani ya zo ya nuna wasu filozof sun ce akwai Allah wasu filozof sun ce babu Allah amma sai ya ki nuna wanne ne ke yi to a nan zan ba da magana biyu a kuma na farko shi ne cewa akwai wani muce ko muce ko mai karantarwa tija sai ya zo a turai yana son ya yi demonstration na nuna babu Allah sai ya zo ɗauki bik ko bayan wuce wannan bile ne aka ce bik ya taɓa bangon aji wannan bile ne aka ce bango ya taɓa tablo ya ce wannan bile ne aka ce tablo sai ce na Allah ilu MVP ba ka ba ga Allah babu Allah wani daga cikin ɗaliban ya tashi ya ɗauko bik ya ce wannan bile ne aka ce bik ya taba bango wannan bile da aka ce bango ne ya taba sablo ya ce wannan bile da aka ce sablo ya taba mushe ya ce wannan bile da aka ce mushe ne baraka ya ce to ina hankalin mushe aka ce ba ga hankalin mushe ce mushe ba hankali ba ya wuce shi yasa annabawa idan suka zo wajen san matsalar tauhidi kamar yadda wasu malamai ba su karkace suka ce shi Allah daga shakka ake farawa sannan ake zuwa ga hakika ba gaskiya bane abinda annabawa suke ma al'umma su musu suna cewa afillahi shakkun yanzu a cikin kasancewar Allah ana buƙatar ma a shakka in ka kasa ruwa ka san ruwa ba za ta yi kasa ko ta yi kasa jirgin ruwa zai kashi mota amma a ce sammai da kasar su kansu babu Allah da yi hankali da kuma wani adam za ta iya karɓar wannan akida akwai matsala to shi yasa game da kasancewar Allah turawa sun yi nisa game da duniya suna nuna cewa babu Allah addinin ma yanzu na su watsar da shi idan zancen ka yadda ɗanka ya kai premier da da yawan waɗanda ke karantarwa wasu ma ba ma musulmi ba ne na kasashen mu kusan lokacin da faransa duk jihohin nijar da burkina da gida duk jihohin faransa ne sai a ɗauko bature ko a ɗauko ne daga burkina ko benin yanzu ya karantar waɗansu shi an dalilin ba su kai ne tare da suka mutu ƴaƴan su kasashen su musulmi amma abin da muke so mu ɗan kun wasa fahimta cewa akwai Allah tambaya ce wanda ko Abu Jahal ba ya mata ya san amsa da za a tambayi Abu Jahal akwai Allah ya san amsa da Abu Jahal Allah ya ce a cikin suratu abin wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah da za ka tambaye su wa ya halice su kafin ran maka lokacin Abu Jahal na raye su Abu Lahab in an tambaye su wa ya halice ba su ce Allah ne to yau tambayar da abu jahal ya wuce ta kaga shi abu da ya yi sauran filosofi mas'ala ta biyu kuskure da muke yi sai wajen mas'ala an tobi na billahi wa mala'ikati imani da mala'ikatu Allah idan mutum bai da akwai Allah ba ai ba ce shi ne da mala'ikatu to yanzu turawa suna kokarin a duka babu mala'iku sai a ce wata ai an ce mala'iki kuma wani salwal ne ake nufi ba wai wani ba a wata halitta ce aka mala'iki ba ko ko sai a zo a ce maka kai gida ba wai an ce wai mala'iki ya fi girman duniya amma kuma an ce wai cikin qur'ani mala'iku wai sun koma da arzikin shi cikin duniya sai ai wakar haka ko a ce maka cikin qur'ani an ce mala'iki guda yake karɓar rai kuma duk mutane duk yake karɓar rai sai hankali kai tashi ba a matsala mala'iki guda yake karɓar rai kuma duka a duniya kuma yana da mataimaka ba da yanzu muna da tele a gidan jama ko babu akwai gidan tv na duniya ko babu idan ba da gida gabatar da karatu a cikin gidan tv mutum zai su kallon shi suna da yawa ko akwai gidan tele na duniya wanda ba kasa guda ba kuma duk duniya ana kallon miliyoyin mutane suke kallon mutum guda haka ne ko ba kuma ya isar musu da sako kuma kowa ya ji abin da ya faɗa idan ɗan adam Allah ya ba shi baiwar da zai iya isar da sako a miliyoyin mutane a lokaci ɗaya ya za ya ce mala'ikin da Allah ya halitta ya kafa ɗaukar rayuka na halittu a lokaci ɗaya me matsala babu matsala inda ɗan adam na iya shiga gida miliyoyin gidaje ya isar da sako a lokaci ɗaya to ya ga mala'iki to don haka dole imanin mu da bala'i kuma yi mutum imani ne ingantacce ya ake ingantacce imani babu wani mutum fashe aka mala'iki tare da shi ma yi kuma da kauli ko illa da zai rafi da ake wasu su da rafi da ake mala'iku ne guda biyu amma zance wanda malamai sun kuma akan sa rafi mala'iki guda ne a cikin kuma da ahal da tare da shi to inda matsalar take ba wai su ƴaƴan da na mu ba tarbiyya ba har da mu da muke kokarin mu yi tarbiyyar mun yadda mala'iku suna tare da amma a cikin muke aikatawa yana nuna cewa kamar muna shakka ba a kamar da kusa tun da yau in ka ga zara makana ta hanya in ka ga polis kana ta hanya in ka ga jami'in tsaro kana ta hanya kuma jami'in tsaro bai kai mala'iku karfi ba amma sai ka saba ma Allah kai abin da ka dama da kuma kuma kanci maka mala'iku da tare da kai da kana ganin shi kana ta kai haka to kaga mun kasance ba ba yarda da kuma mala'iku tare da mu an kauce ma Allah wa mala'ikati wa kutubi da kuma Allah yau abin da ake cewa cikin al'ummar mu turawa suna suna kokarin sai su nuna alqur'ani akwai bincike mai yawa game da yadda suke kokarin su kawo kuskure a cikin alqur'ani kuma insha Allah ta'ala muna nan da kokarin akwai bincike kusan so kai guda uku da nake son zan gabatar in Allah ya ba ni iko a matsayin karatu da shafi alqur'ani saboda nan ne ake kawo wa matsaloli a nuna maka alƙur'ani da kuskure ne da kuke shawa kuskure kuma ma'aji ko kuskure akwai tambayoyi da malamai suka fitar da waɗansu abubuwa ina da ina bincike a kai kuma na ƙare ba bincike da sun farga matan da shi za su karɓi san matsala dubu biyu sannan akwai wani bincike da yake da alaƙa da wani ilimi da turawa ke son su nuna kuskure a cikin alƙur'ani ko alƙur'ani da rubutun Allah ya kira wanda ke da alaƙa da tsarin ayoyin alƙur'ani wanda da yawa da cikin malamai ba su yi aiki akan shi ba amma akwai malamai da suka yi aiki shi ma insha Allah Allah ya tafi da kare wannan bincike muna fatan Allah ya ba mu kuma gabatar da shi zan ba da misali dai dai yanzu an ce Allah shi ke karɓar rai a cikin alqur'ani Allah ya tawaffa al-anfus fi mawtiha a wani wuri sai aka ce mala'iki guda ne ke karɓar rai qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum a wani wuri sai aka ce mala'iku suke karɓar rai hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun جاءت من القرآن لا لا أنت علم لا أنت شجر ملائكة لا أنت ملائكة في كتر ملائكة يعني أحد هم القرآن to akwai matsala kusan dubu biyu yanzu dai a zaman da ake lafiya haka matsala sun kai ina ganin dubu ɗaya da ɗari bakwai ko da ɗari takwas sauran ɗari biyu zan kare wanda bincike kuma insha Allah za a gabatar da shi amma fara gabatar da sauran binciken farkon binciken a EKS a wani take da muka wani darasi da muka fito yadda ake hada nasu shi da aka ce Allah shi yake karɓar rai babu wanda za a karɓar ran sai Allah ya bada izini kuma ya sani da aka ce mala'ikin mutuwa wanda sun ce sunan sunan shi azra'il nafsi bai tabar da sunan shi azra'il shi ne malakul mutu a sunansa shi yake karɓar rai shi ne shugaba da aka ce mala'iku suke karɓar rai yana da mataimaka shi yasa yanzu idan muka zo muna iya danganta abu zuwa ga wanda ya ba da umarni a aikata Allah ya ce Fir'aun shi yake yanke ƴaƴan bani Isra'ila inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum fi allati yudabbihu abna'ahum fir'aun yana yanke ƴaƴan su wani lokaci aka ce a'a shi da fir'aun da mutane su suke yankewa wa idh qala musa li qawmi yadhkuru ni'matallahi alaykum idh anjaakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum suna yake ƴaƴan to fir'aun yake yankewa ko ko wadannan mutane su suke yankewa a a shi fir'auna shi ya ba da order a je a yanki idan kuma su wanda suka ji suka yanki duka ana danganta yankawa zuwa gari wanda misali da farko ke misali na biyu shi ne kan allura saba sai a zo a ce hukuncin qur'ani babu kuskure daga wajen hakim shi ne gwani kuma ga qur'ani na littafi ne wanda yake a hargitse ana zancen wani abu sai a zo a zancen wani abu Allah ya zancen aljanna وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أنا غنشا على جنة الآن الجنة ذاك الجنة في عدد أنا غنشا كنت أم كنت القرآن لي كيف يقول أنا لم أكتب كنا رجع الجنة كويس تشوفون تشوفون إلى مناسبة sai maka qur'ani da ku a hadisi da shi kuma duk ayoyi mafi yawanci gadi ba haka suke idan baka sani ba kaga ko da dai kai ka imani da alqur'ani da shi ne yana da makamin da baka iya yake shi amsa kuma abu ne mai sauki shi qur'ani da ka kalli ayoyin da suka gabata da waɗanda ba su shi ake kira asiyaq as-sabiq da al-lahiq asalin wannan magana shi qur'ani yana da wani abu da ake ce ma wato al-afdal ababe kishiyoyin juna suna ambaton su idan an ka ambaci sama sai ambaci ni kasa in an ka ci wuta sai ambaci ni aljanna in an ka ambaci kafirai sai ambaci ni muminai to haka ne yake tafiya to da qur'ani ya zo yayin zancen larabawa da suka ce alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba sai ya kalubalance sai ce su kawo irin alqur'ani wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa taqushu hada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin kenan an ce su kawo lafuzza irin na alkur'ani sun ka sai Allah ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijab sai yace uiddat lil kafirin an yi tattalin wannan wuta ga kafirai to yan kawo kafiri wa ya kamata a kawo kishirka mumini sai Allah ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون دغنان كما تنت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا يا كما مغنى القرآن سبودا القرآن يا قالوا بلنشي ستكاو كلمومي إلى القرآن سنكاسا to yanzu sai suka koma su kan ma'anar abin da alƙur'ani ya zo shi sai a cikin kuma ya zai Allah ya buga misali da sabo Allah ya buga misali da wato gizo-gizo Allah ya buga misali da kushi tun da sun kasa sun kara kwamfutan al'ummar sun koma wajen ma'ana al'ummar wannan shi ne muna sama mai na tsaya ilmi ne muhimmanci Allah ya tafiye mu gabatar da wannan bincike a nuna maka alkur'ani da maganar Allah bace wanda aka yi shubuhi da dama na ga babu sallai an tubi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da ranar karshe sai su a nuna maka babu kiyama da filozofin su babu kiyama duniya wato tana transforme mutum yana dan adam sai ya koma jaji yana jaji sai ya koma kare yana kare sai ya koma inci ya akai haka sai maka to ayyan idan mutum ya mutu jininsa zai shiga cikin inci idan inci nan yayi ɗaya sai dan adam ya kiba ya ci sai ya koma mutum sai ya koma da adam idan jaki ya ci sai jaki ya ci sai ya tsara da jaka sai da hawo jiki idan ka yi ne ci sai kuma kai wai duniya transforme ne take shi yasa musu su bani na tashi a cikin ba to idan ba ka yi tsaye ba ka nuna ba ɗan ka da lillai na cewa akwai kiyama saboda rashin imani da kiyama mu kan mu musulmin da yake imanin mu da kiyama wani lokaci yana da rauni duk cin amana da kake ana yi ana masa da cewa bai ya dai in ka san sakamako zai same ka bai dace ka aikata abin da zai zo maka da bala'i ba amma a yanzu rantsuwa da Allah cin amana haram yanzu mun bari mutum da halatta saboda bi saboda kiyama suna ganin ba kamar akwai nisa gare ka ko kuma ba abubuwan nan dai gashi nan dai gashi nan dai kana zuwa kana ganin mutane na mutuwa kullum makabarta ka san da ko wallahi sai ka tafi komi kafin dan adam ya ya yi da yake da mutum amma wajen tashin ne aka yi sabani amma saboda muna tunanin lahira kamar abun wasa ne shi yasa yanzu musulmi wasa da san a kafan Allah da abin da ya kamata dan kuwa musulmi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri wa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khayri wa sharri da imani da kaddara ko da alkhairi ko da sharri dan ba muna da matsala yana da wahala ta adam ya yi iya kokarin shi ya rasa abu ya zai so Allah hana shi Allah bai kika ka nema ba amma in kan nema duk iya kokarin ka kai baka samu baka san Allah ya Allah ya ba su to amma tare da haka kuma kuma kana gobe shi musamman wajen kan kasuwa an so a kai wani wuri Allah bai kaddara ba kana da kudin Allah bai so ba duk haka da zaka ga ka bi masiyar maka ba kai da Allah ne ya so ba sai ka tsoje boka ba kana son wata mata kai kai abin bai yi ba ko ba ta aure ka ba har yanzu tana nan ko ko ta aure wani sai ka ci mutum yana yana kushi da Allah a Allah bai so ka samu ba inda ya so ka samu dan hanyoyin da shi kuɗa in ka bi za ka samu amma sai a ce a sai an gama da boka kana cikin yanzu boka zai iya baka abin da Allah bai baka ba shi boka inda shi na da ba kai sai ka masa wara ba dan zai zama talaka dan zai zama cikin bukka maƙiyayi mai wari kuma a shi zai baka min zai baka shi kanshi bai da abin da bai baka ne kai da ka bai kuɗi kana ci da shi ka ka bai kaki da shi ko shi ke jirgin ka bukara na kara da ya halaka to ɗan uwa musulmi waɗanda rukunin imani guda shida dole mu kula da su a cikin tarbiyyar mutum ne kullum kuma dole mu shiga gaba to sai dai yanzu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وتؤمن بالقدر خيره وشره وكثر من زنيان الله من زنيان الله إيماني جسوس لمدن تاب أبدا ودي سواجه يوم كنا قلنا لكم ليس فانقم والجن سوكا زوال أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانا واجب من يأتي منكر سبع أعلم وتنبيه تأتي جرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا يارو يتاشد سنئي ومنظور مسألة والله كما هو يسمى رسالة a ƙarshe ɗan uwa musulmi saboda lokaci ya matso saura minti uku ga awa ɗaya shi ne cewa yanzu duniya ta rikici amma amsa bai ɗauke shi su turawa kun ga yanzu namiji na auren namiji mace tana auren mace a kiristanci addinin da suka yi imani da shi wannan babu shi shan giya suna yi addinin su bai da shan giya ba zina suna yi addinin su bai da zina ba to wai yanzu ƙafi ya auri ƙafi mace ta auri mace ɗan giya ɗan ƙwaya shi zai ba mu tarbiyya ko mu zan bashi tarbiyya turawa ya kamata su ba mu tarbiyya ko mu ya kamata mu ba su tarbiyya mu ya kamata mu ba su tarbiyya to su suke cewa suka ba mu tarbiyya tun da kiristanci bai yarda namiji ya auri namiji ba mace ta auri mace duk da ke zo su fasto fasto sun shi kuɗi sun ciya halatta to a nan tambayar ne kamata ku kanmu da ku zo ku ce ku samu kiristanci ga kahirai ta waɗanda ba su yarda akwai Allah ba su yi zo kasashen su ga waɗanda namiji na aure namiji addinin ku bai yarda da shi ba mace na aure mace addinin ku bai yarda da shi ba to Allah ku je ku sa su kiristanci ne mu ku bar mu muna da addini ba sai ku kira mu zuwa wannan tambayoyin da ku ko ba haka ba kai da baka gyara gidan ka wannan kuma shiga ya gyara gidan wani kin san wannan kokin dishin da kuke gani da wale da wale ne mu sa hankali wajen tattaunawa da su sai muke goya ke su maka zaka zaka a a kiristan siya ya da namiji aure namiji a a kiristan siya ya da mace da aure mace a a to da Allah ku je kan ku musu wa'azi ku ce musu addinin su addinin ku bai yarda wannan ba ku gyara su san mu ku bar mu ku mu na mu wa'azi kasashen ku yanzu da yawa suke babu Allah mu mun yarda akwai Allah ku yarda akwai Allah mun yarda akwai kiyama kun yarda akwai kiyama mun yarda akwai mala'iku kun yarda akwai mala'iku kiristoci ko ba haka ba mun yarda akwai manzannin Allah sai dai ku ku imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun imani da shi kenan dai ku kun yarda akwai manzo Yahudawa ku yarda da Annabi Isa ku yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai abdul rukunan imanin nan cikin kiristanci akwai su da dama asalin sa addinin musulunci to tun da kun yarda akwai Allah akwai ranar karshe akwai littattafan Allah kun yarda injila kun yarda at-taura duk da kin ga su sai da injila ba ko ba haka ba kun yarda akwai littattafai na Allah kun yarda akwai ranar karshe dan Allah mu mun yarda da waɗannan can kasashen su sun ce yanzu babu Allah da yawa daga cikin mutane su kusa da akwai Allah ba Allah ku san ku musu wa'azi ku samu su shiga wannan addini ku ku bar mu ci gaba da addabu addinin ba amma saboda renin wani saboda mutane su kuma lokacin wajen tattaunawa muna samun zafi ba sai an yi zafi ba ka ba su misali kawai kace kiristanci ya da namiji aure namiji a a kiristanci ya da mace ta aure mace a a to da Allah ku ji tantance su ku musu wa'azi su daina wannan tabbata an huta amma wani lokacin sai mun yi aiki da karfi kasa ba wai sai an ce kasashen mu na ba kaza kaza kaza kaza kaza dama sun shirya irin wannan fitintunin a kara da hujja da hujja wanda bai da tarbiyya ba zai ba da tarbiyya da haka tabbatacce dan luwadi da yan manigo sun yi kasan su ba mu tarbiyya haka ne kamata mu ga musu to yan uwa musulmi na ja lokacin ku da Allah ya hakuri tabi'a da ta karatu insha Allah kun an jima kadan muna sama hanya ne malam ya ne kalima ko san wani baki ba burki gare shi dan ya kamata mu gana da ko wani lokaci Allah ya kaddara shakarun abinda muka faɗa da wato ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah ta'ala da malam sai abin da suka
alhamdulillah mun saurari wannan wato da tsira shi ne matuƙar amfani daga wajen mara amfani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kula da mizanin shi ne kashi na aiki mu kuma abin da ya tunatar da mu a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da shi kuma ya sa mu da aiki da shi kan anan duniya da kuma lafiya ababen da mana ya tuna mun ga matsaloli ne wanda da duniyar mutum take bukata tun daga matsalar tarbiyya da matsalar kalubale da ke gaban da kafaran duniya da abubuwan da suke ta turo mana musamman ma yanzu da harka internet din nan ba ta nan ta riga ta yaya da matsaloli da sauran abubuwa wanda suke wato na kafirci babu hanyar da za a zanki turo su na wani irin kasa sama da sauran don haka abin bai da tasiri amma yanzu ma inda duniya ta riga ta zama daya wannan abubuwan suna ta shigo mu shi yasa duk bayan wani ɗan lokaci sai ka ji wani ya zo da wani fitina sai malamai sun taru sun ture bayan kuma wani lokaci kuma sai ka ji kuma wani wani shi ma ya ƙara zuwa da wata fitina to don haka duk wannan ababe ne wanda wato suke gaban mu musulmai kuma ya kamata wato mu tinkare su da irin wato kalar duniyar da muke cikin don haka ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka ji Allah Allah kuma ya ba wa malam lada sannan kuma wannan balaguro da ke cikin shi Allah ya mai da su gida lafiya ya mai da su shi iyalan lafiya Allah ya sa da alkhairi Allah ya ba da lafiya jama'a kuma roƙon ba da lokacin kowa su kuka samu saurara kowa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya samu da da duka baki da hana sallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
السلام ورحمة الله وبركاته